نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan gari na abuja muna yi wa allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu jinkiri har zuwa yanzu muka gabatar da wannan ibada mai muhimmancin gaske kwarai muka kuma samu lamar mu sauna mu faɗi wani abu da ya shafi rayuwar mu ta addini wanda ita ce babban manufar halittar mu a bayan ƙasa duk wani abu da muke yi a bayan ƙasa a duniya wani abu ne wanda yake ba shi ne jigo na samuwar mu ba babbar jigon samuwar ɗan adam a bayan ƙasa shine bautar Allah sanin mahalicinsa da sanin yadda zai bauta masa muna karantawa a cikin sallolinmu guda biyar da ma sallolinmu na nafila a cikin suratul fatiha muna cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin duk wata sallar zamu yi ta farilla ce ko ta nafila ce zamu karanta wannan wannan sura da kuma wannan ayar da suke cikin wannan sura a sallolin farilla kadai da muke muna raka muna raka'o'i 17 kaga a tadaici koyallin sau 17 za ka karanta wannan wannan wannan wannan ayar kuma abin da take cewa ka shiryar da mu tafarki madaidaici ka shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin mutanen da kai musu ni'ima ba mutanen da kai fushi da su ba ba kuma batattu ba abinda muke roƙon Allah kenan ya nuna mana shirya nuna mana hanyar da take ita ce hanyar daidai wacce za ta kai mu aljanna wannan shine kullun a cikin sallolin mu muke roƙon Allah to yadda ubangiji subhanahu wataala cikin hikimarsa bayan wannan sura a cikin mushafi da muke buɗe muna karantawa bayan wannan sura sura da take bi mata ita ce suratul baqara daga zarar ka gama cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin abinda zai biyo baya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin kana tsoron kana roƙon Allah shiriya to kamar Allah ce in kana son shiriya ta to ga ta nan zalikal kitab wannan littafin wanda ba shi da kokonto a cikinsa kuma shirya ne ga masu tsoron Allah ba shiryar kake tambaya ba ta yaya za ka same ta to za ka same ta cikin wannan littafin da ke karantawa saboda haka ayar ayar karshe ta fatiha tana gamawa wacce ta kunshi addu'a ayar da ta biyo bayan farko ta cikin suratul baqara tana baka ansar abin da kake roko ina za ka same shi shirya kake so in maka shiryar hanyar waɗanda Allah na ɗaya wa ni'ima to ga tanan a ina zalikal kitab a cikin wannan littafin da kake gabanka wanda kake karantawa babu gatan da Allah subhanahu wataala ya wa dan adam irin saukar masa da littafai saukar masa da littafai da aiko masa da annabawa wanda tun farkon lokacin da Allah subhanahu wataala ya gama halittarsa ya halicci annabi adam alaihi salam ya nuna masa babban makiyinsa a bayan kasa ya nuna masa babban makiyinsa shine shaidan ya kuma nuna masa a zahiri yadda ƙeya su take don ma kare ya zama kawai gaya masa aka yi bai gani da idansa ba ya gani tun daga lokacin halittarsa har yadda ya fitar da shi daga cikin wata rayuwa mai ta jin daɗi ya dawo da shi cikin wata rayuwa wacce take kunshe da wahalhalu da ɓacin rai da tashin hankali Allah ce inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakum min al-jannati fatashqa wannan makiyinka ne kai da matarka kakku yadda ya fitar da ku daga aljanna za ku wahala kuma daga ƙarshe ya fito da shi daga aljanna to babban abin da Allah subhanahu wataala ya wa dan adam gata da shi shine saukar masa da littafi wanda littafin nan zai bashi hanya sai da zai kauce mu hanyar wannan babban makiyin nashi ya saukar masa da ya aiko masa annabawa ya saukar masa da wani yana daga cikin alamomin wato girman soyayyar da Allah ke wa dan adam a dalilin dan adam Allah ya koro shi dan daga aljanna daga a dalilin sa Allah ya kore shi ya yi masa la'antar da bai taɓa yi wani halittarsa ba sauraka babu gatan da ya kai ubangiji subhanahu wataala ya aiko da manzo saboda kai ya ba shi littafi a cikin littafin nan ya gaya masa dokokinsa ga abinda nake so ga abinda bana so ga abinda idan bawa na zai samu kusanci na ga abinda zai samu alaka alaka da ni ga abinda zai kaucewa hanyar shedan babu gatan da ya kai wannan sauran duk yadda za ka kai ka komo ka rayu dole kana karkashin damkar ubangiji ba ka fita daga damkarsa ba za ka kana cikin farfajiyarsa ya ce to ga abinda za ka samu haske hasken da zai kai ka har zuwa ga inda aka rabo ka da shi shine aljanna shi kaga babu babbar matsala a ce shi wannan dan adam da Allah subhanahu wataala ya shi masa wannan gata tun daga lokacin halittarsa zuwa bayan kasa a ce littafin da kuma ya aiko masa ya san ba da alaka da shi duk wani rashin gata da rashin more rayuwa ta ya kare anan zamana ba shi da kuma alaka da wannan littafin kuma musamman musulmin da yake kira cewa Allah ka nuna mun hanyar da take ta daidai hanyar mutanen da kai musu ni'ima annabawa da siddiqai da salihai ba hanyar waɗanda kai fushi da su kubatattu ba Allah ce ga hanyar nan zalikal kitab wannan littafin shine alqur'ani ita ce hanyar ka karanta ka fahimci me yake faɗa ka bi abin da yake ciki shine hanyar da kake roƙona kullum a cikin sallah kana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ألا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ونا القرآن إن الله للي ونا القرآن يهدي للتي هي أقوى yana jagoranci zuwa ga hanyar da tafi kowace miƙewa hanyar da tafi kowace miƙewa cutar sauraka a duk wani abu na rayuwarka sawa'un rayuwarka tsakaninka da ubangijinka rayuwarka tsakaninka da mutan gidanka rayuwarka da tsakaninka da ɗalibanka idan malami ne ko ma'aikatanka idan babban ma'aikaci ne ko talakawanka ko rayuwarka da al'umma duka babu wanda zai nuna maka hanyar da tafi miƙewa tafi kamata ka bi sai alkur'ani haka Allah subhanahu wataala ya sifanta shi yahdi lillati hiya aqwam yana nuna mutane hanyar da tafi kowace miƙewa sauraka abin da ya shafi harkar siyasa harkar tattalin arziki harkar zamantakewa harkar tarbiyya harkar ilimi kowace irin hanya da san dan adam yana son ya gane wacce ce tafi zama daidai Allah ce wannan alkur'ani shi yake nuna mana mu a matsayinmu na muminai da suka yi imani da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam mun yadda alkur'ani maganar Allah ce kuma abin da duk yake ciki magana sani haka duk abin da yake ciki shine gaskiya wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha babu wanda ya kai Allah fadar gaskiya ko magana ta gaskiya saboda duk abin da yake ciki shine shine shari'a abin takeici a ce dan adam yana zuwa yana rayuwa amma ba shi da alaka da shi wannan littafin da Allah yake ta gaya masa ga amfaninsa a wajensa ubangiji subhanahu wataala ya sifanta alqur'ani da cewa haske ne ma'ana dukkan wani wanda baya tare da alkur'ani a duhu yake rayuwa ya sani bai sani ba a duhu yake rayuwa ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa alkur'ani haske ne ya ayyuha an-nasu qad anzalna ilaykum qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah ce ya ku mutane wata hujja daga ubangijin ku ta zo muku wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da haske mabayyani haske wanda yake nasarari na fili قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم التي للتافي ده حسكي مبين يازو مكرق أبنجد يهدي به الله من اتبع رضوانه subul salam duk wanda ya bi yardar Allah subhanahu wataala ta hanyar alkur'ani Allah zai nuna masa subul salam hanyoyin aminci a komai zai bi hanyar da take amintacciya wanda kuma dukkan wani mutum mai hankali abinda yake kokarin ya ga yayi kenan a komai ya bi hanyar take lafiyayya ko yanzu aka ce hanyar Abuja Kaduna ba ta da kyau ba ko ake gashi na yanzu ba abi ba abi wanda kuma zai bi a tsorace a firgice yake yake binta saboda ba hanya ce mai aminci ba to sai Allah ce ga abinda in ka rike zai nuna maka hanya amintacciya a rayuwarka duka يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه باذن الله kuma zai fitar da su daga dufai zuwa haske ma'ana dukkan wata rayuwar da zaka yi ta a wajen alqur'ani rayuwa ce ta duhu duhu ne akan duhu zulumatun ba'dha fawqa ba'd duhu ne yana yana dukan duhu alqur'ani shi zai fitar da kai daga duhu zuwa haske kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur ka fitar da mutane da shi alqur'ani daga duhu zuwa zuwa haske وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وبنجي هكا يصف أنت القرآن يتي روحي ني أبنى كسني روحي شين أبنى gangar jiki ba za ta rayu sai da shi sai abin da aka ce masa ruhi ana nufin gangar jiki shine muke cewa rai gangar jiki ba ta rayuwa in aka ce an cire rai daga gangar jiki ta zama matacce ta zama gawa to sai alqur'ani ya ce ruhi ne shi ruhi ne alqur'ani na dan adam ma'ana duk dan adam da ya rasa alaka da alqur'ani gawa ce gawa ce mai motsi gawa ce mai tafiya gawa ce da ake mu'amala da ita amma ba mai rai bane haka Allah subhanahu wataala ya sifanta alqur'ani haka muka saukar maka da ruhi daga umarninmu shine alqur'ani kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman lati baka san littafi baka san imani ba muka saukar maka da alqur'ani walakin ja'alnahu nuran amma mun sanya alqur'ani ya zama haske saboda alqur'ani haske ne wanda duk zai rayu a wajen karantarwar alqur'ani alaƙarsa ta zama babu babu ita tsakaninsa alƙur'ani to gawa ce ubangiji kuma haka ya sifanta shi gawar aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha ubangiji yace yanzu wanda yake gawa matacce sai muka raya shi muka hada shi da alƙur'ani muka ba shi imani zai zama daidai yake da wanda yake yana yana fagamne a cikin duhu duhu kan duhu fizzulumat cikin dufai ba su zama ɗaya ba haka alkur'ani wani abu ne wanda momini da ya san abin da yake ba zai taɓa rayuwa ba tare da shi ba ba tare da shi ba shi yasa alkur'ani ya zama shine farkon abin da Allah subhanahu wataala ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ta karatun sa kaga dai shi aka saukarwa da alkur'ani babban wanda ya koyar da shi alkur'ani shine mala'ika jibrilu allamahu shadidul quwa shine mala'ika jibril shi ya saukar masa da alkur'ani shi ya koya masa shi ya koya masa alkur'ani amma ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce shi cewa kada ya kuskura ya dakata wajen karatunsa ya yi halmuzammil kumin laila illa kalila nisfahu a wankus minhu kalilan auzir alaihi wa rattil alkur'ana tartila haka allah subhanahu wata'ala ya ce masa tashi ya yi kiyamun laili ya tashi ta salloli cikin dare illa qalilan sai dan dare kadan zai bari nisfahu ko yayi rabin dare a wani kusmin ko ya rage daga rabin aw zid alaihi ko ya kara daga rabin amma ce warattil alqur'ana tartila sai ya ka karanta alqur'ani daki daki da Allah subhanahu wataala ya gaya masa ya karanta alqur'ani daki daki yau marci muminai a duk halin da suke a halin matafiya suke a halin mayaka suke a halin yan kasuwa suke marasa lafiya ya ce ikra'u ma ta yi saramin alkur'an bakra'u ma ta yi saramin ku karanta abin da ya sauka daga cikinsa to ko da kana da wasu harkoki to kakkai wasa a ce baka da wani wani wuriri na karatun alkur'ani na alaka da alkur'ani na alaka da alkur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi baya ga kasancewa alkur'ani falala da ya rike dauke da irin wannan sifofi daga ubangiji ubangiji sifanta shi da littafi mai albarka kitabul anzalnahu ilayka mubarakun mun saukar maka da shi mai albarka ana babu inda alkur'ani zai zama yana ciki kuma a zama an rasa albarka ko yaro ne ka taso da shi da hadda alkur'ani sai kaga ya fita daban da wanda bai samu wannan bukatan ba ko a karatunsu na zamani sai kaga ya zama daban an gani irin wannan a cikin harkoki da suka shafi abin nan ilimin muka da zamani yaron da zai samu alkur'ani to kowane irin karatu kasashe sai kaga ya zama daban sannan kuma zai zama yana da wata kariya ko mai zai zama ya samu wana da wani abin da yake ba shi kariya haka alkur'ani wani abu ne da bawa bai dace a ce yana nesa da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai kwadartar da al'ummar sa karatun alkur'ani bai da musu karatun alkur'ani daban yake da karanta kowane irin ilimi kowane irin ilimi ba ma ilimin da muke na na sana'a ba hatta ilimin addini karatun alkur'ani daban yake a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa karanta alkur'ani inna li kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalha ولا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف لام من حرف ميم حرف wace ku karanta alkur'ani kowane harafi da za ka karanta kana da lada a ciki kowane lada ko za a ninka maka shi goma annabi ya ce ba zan gaya maka cewa alif lam mim harafi ɗaya ba ne alif harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne yayin da ka ce alif lam mim to kana da alif kana da lada talatin lamun kana da talatin mimun kana da talatin kana da lada tasa'in a cikin alif lam mim to irga bismillahir rahmanir rahim harufa goma sha tara ne lada nawa ka samu sha tara sau talatin kawai a cikin bismillahir rahmanir rahim to bare kuma kai gaba wanda duk dan a ƙara ƙarfa maka gwiwa ba kawai ka karanta shi ba maka a'a shi kansa harufan da zaka karanta a cikin kana da lada annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna siyama wal qur'ana ya'tiyani shafi'ani ko ya'tiyani shafi'aini li ahlihima يقول الصيام يا رب منعته من شرابه وطعامه فشفئه فيه فيقول القرآن يا رب منعته من, اللي من النوم من نومه فشفئه فيه da alkur'ani da azumi rana gobe kiyama za su zo suna neman ceton mai karanta su ko mai yin su a lahira ma'abocinsu za su suna cewa allah azumi ya ce ya ubangiji na hana ki ci da sha ka bani cetonsa alkur'ani ya ce ya ubangiji ya hada shi bacci da daddare kashi yana karatun qur'ani yana sallah ya ubangiji ka bani cetonsa Allah sai yan makaranta alkur'ani su ne ahalinsa su ne ahalinsa su ne jama'arsa kowa yana da jama'arsa to shi makaranta alkur'ani su ne jama'arsa inna lillahi ahlina fin nas inna lillahi ahlina fin nas ce ahlullahi ahlul qur'ani wa khassatuhu ahlullahi hum ahlul qur'ani wa khassati wa khassatu ce Allah yana da iyalinsa shi ba a cikin mutane yana da jama'arsa jama'arsa sune masu karatun alqur'ani sune yan gaban goshinsa wanda duk dan a ƙara maka karfin gwiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ko yake cikin sahih bukhari da muslim مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن misalin muminin da yake karanta alkur'ani kamar misalin otorojja ne otorojja wani wani abin abinan ne wani dan itace ne dan itace ne wanda yana da kanshi yana da kanshi kuma yana da zaki wasu na cewa masa ga wasa amma ba ga wasa bace yana cikin dangin lemun zaki ne amma yana da girma kamar kankana aka ɗanɗana shi yana da zaki sannan yana da kanshi ko baka ci ba in aka aje shi gaban za ka kanshi ya cika guri abin ce mumini da yake karanta alkur'ani kamar mutumin da yake karanta kamar mutum kamar kamar uturujja ne annabi ya sifanta shi da uturujja wannan wannan wannan dan itace yace ga shi da kanshi sannan kuma ga ga abin nan ga ga ga dadi ga dandano mai zaki a tare da shi wanda kuma baya karanta alkur'ani mumini da baya karanta alkur'ani kamar kamar kamar dabino ne dabino yana da zaki amma ba shi da wani kanshi ba wani kanshi da yake tashi a jikinsa ya sifanta munafiki wanda yake karanta alkur'ani da cewa yana da kanshi ya sifanta shi da wani itace ba zai iya tuna shi zuwa yana da kanshi amma kuma ba da ɗanɗano sane sifanta munafikin da baya karanta alkur'ani da shi munafiki ne kuma baya karanta alkur'ani da cewa ka masalil hanzala la riha laha wa ta'amuha wa ta'amuha mur shi kamar hanzala ne kamar abin nan abin nan dumaci ce ga ta nan ba ta da wani kanshi amma kuma dandananta mai daci ne so wanda yake karanta alkur'ani ciki da waje wani abu ne wa yake abin sha'awa a zahirinsa da baɗininsa ga imani tare da shi kuma ga ƙur'ani tare da shi sauraka ya zama abin sha'awa ko ina ya shiga zai zama ya amfanar ya amfana haka alakar mu da alkur'ani ta kasance alaka ce ta kudda ko da yaushe kada ka rena abin da Allah subhanahu wataala ya baka na alkur'ani kuma kada ka ji cewa akwai wani lokaci da zaka ce kai yanzu ka je alakar ka ko ba yadda za ka koyi alkur'ani akwai wanda suke ganin sun manyanta sai ce shi su shikenan ai tunda ba su yi suna yara ba ba za su yi ba suna manya ai matukar Allah subhanahu wataala ya jinkirta maka ko na yini ɗaya ne ka tashi ka yi amfani da wannan damar ba rai baka san me Allah subhanahu wataala ya nufa da rayuwarka ba akwai wanda muka gani muka ji labarinsa a dan madina tsoho ne ya kai shekara 80 ya zo ana karanta da alkurani ya ce shi ma zai shiga yana son hadda kurani shekara 80 amma wallahi allah bai karɓi ransa ba sai da haddace alkurani shekara 80 kuma na ga wata tsohuwa ita ma ita ma yadda na ganta za ta shekara 70 ko wani abu ita ma ta shiga cikin yara kuma ta haddace alkurani sau haka ba a makara idan za ka makara da neman kusanci da ubangijinka ka ce ka makara matukar ubangiji ya barka da ranka da lafiyarka da hankalinka ai baka makara ba saboda ka yi kokari ka karance shi iya abin da ka karanta kana tare da Allah subhanahu wataala a cikin iya abin da ka iya الماهر في القرآن مع الكرام السفرة البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتأ فيه له, له أجران annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake kwararre wajen karatu alkur'ani tare da mala'iku yake koyo shi wanda kuma yake karanta qur'ani yana shan wahala to yana da lada biyu a gurin Allah ladan karatun sa da alkur'ani da aka faɗa kowane harafi za a ba shi lada a ninka masa shi sau goma sannan kuma yana da ladan wahalar da yake sha wajen karanta alkur'ani ita ba wannan wahalar ba a bashi haka ba a bashi haka ba to wannan kokarin jan hankalinmu ne mu muminai kan cewa kan mai saki sakaci da wannan Allah ya baka aran lokaci kana zaune a gida ka dauko alkur'ani ka sawa kanka wani abu koya koya yake ka karanta alkur'ani yi kokarin bincikar ma'anarsa hanyoyin da za su hada ka da ma'anar alkur'ani gwargwadon fahimta suna nan a buɗe suke ubangiji subhanahu wataala ya fito da hanyoyi da yawa don saboda ya tsayar da hujjarsa akan bayansa لئلا يكون للناس على الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل kada wani ya je yana yi wa Allah hujja cewa shi bai sani ba a koya masa ba sauraka alkur'ani na aka fassara shi da duk kusan yarukan duniya ba ka samu yaran da babu alkur'ani a cikin sa saka ko da yare kake iya karantawa in kare ba za ka gama aronan alkur'ani a ciki iya gwargwadon abin da za a nuna maka za a nuna maka a ciki sannan koyar da za ka koyi alkur'ani ga sunan suma a ko'ina halakatul qur'an da sunan ko'ina Allah ya hore domin ya tsayar da hujjarsa da ranar da bawa ba zai iya wa Allah wata hujja ba cewa bai san inda zai samu abun ba haka mu kasance tare da alkur'ani koyaushe ba mu da gatan da ya kai wannan kuma babu kada kana da wani abun da za ka yi farin ciki da shi a cewa kana magana da Allah ce duk mutumin duk mutumin da yake so su yi magana da Allah ya dau Qur'ani na karanta magana suke da Allah Allah ne yake magana da shi Allah ne yake magana da kai wajen ce wannan alqur'ani kalamullah in ahadun min al-mushrikeena sajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamullah alqur'ani maganar Allah ce zaka in kana karanta alqur'ani magana kake da shi in kana sallah gana kake da shi ba za mu ga ubangijin ba sai mu mutu lan taro rabbakum hatta tamutu haka annabi ya ce sai mun mutu mun mutu da imani to za mu ga ubangiji a ranar gobe kiyama amma muna da hanyar da za mu yi alaka da shi mu gana da shi kuma yi magana da mu shine ta hanyar alkur'ani yau a ce wani babba ko a rayuwar mutum ya dogo a ce shugaban kasa kana da hanyar da za ka yi magana da shi kullum in kana so za a ɗauke ka wani mutum wanda ya samu ya samu gata a rayuwarsa shi duk sanda kake so za ka yi magana da shugaban ƙasa za ka je ka yi magana da shi ka tafi to sai ka ce rabbu samawati wal ard ubangijin sammai da ƙasa ya baka wannan kofa ka zo ka yi magana da shi karanta alqur'ani karanta alqur'ani ibada ce mai zaman kanta duk bukatun mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta alqur'ani mu yi tawassuli da shi mu roki Allah ya biya mana bukatun mu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi ko karanta alqur'ani ku yiwa ku roki Allah da shi karanta ka roki Allah da shi yanzu sai dai mutum kawai ya ce wa ya dauko makaranta ya ce ku karanta mu alqur'ani ku mun addu'a ba haka aka ce ba kai ka karanta kai ka karanta ka ce Allah wannan karatun da ne dan kai ya ubangiji ka biya bukata ka haka annabi ce ku karanta ku roki Allah da shi ba a karanta muku ba amma yanzu mutane ba su da wannan sai dai kawai mutum ya ce wata bukata ta su sai ce wani a karanta ba alkur'ani a mun addu'a ba haka aka ce ba ya karanta alkur'ani kansa yawa kai bai a rufe maka wannan alaka ba don me za ka raba kanka da wani alaka yawa ce shugaban kasa ce zo ka gani sai ka ce a'a wane je ya gano maka shi ya dawo in kana da bukata sai dai ka samu wannan nan ka tura shi shi kai ga shi ga ka gace zo zo ka gani zo ni ka gani ai akwai wauta a nan kuma kana da bukatun nan ba baka da su ba za ka yan uwa ƙara ƙarfafa alaƙar mu da littafin Allah kasance masu karatunsa a koyaushe kada kuma mu rena kawunan mu ɗauka kamar ba za mu iya ba babu abinda Allah ya sauƙaƙe kamar alƙur'ani laqad yassanna alqur'ana lizikr babu abinda Allah ya sauƙaƙe shi kamar alƙur'ani ka duba babu wani littafin da ake haddasa kamar alƙur'ani babu shi a duniya littafin da aka haddace shi kamar alƙur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm Allah ce a kiraje su a kiraje yake shi yasa ya gagari a iya canza shi ko a je ki tashi ko harafi daya a cikin bayanan duk inda na dan tuntube masu makaranta sun suna ganewa ba wani abu da zai boyu sauraka mu karfafa alakar mu da alkur'ani mu karfafa alakar ƴaƴan mu da matan mu zama na karatun alkur'ani ya zama mana shine komai a rayuwar mu to zamu ga komai kuma zamu ga albarka a rayuwar mu Allah subhanahu wataala ya samu dace sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh